kuma zuwa ga Allah daga laifukan da suke aikatawa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ku yi tuba ingantacce tatacce tuba na gaskiya kaga waɗannan ayoyi duk suna nuna cewa abubuwa ne waɗannan ko kuma ka ce tuba abu ne wanda Allah madaukakin sarki yana son sa kamar yadda ya faɗa cikin suratul baqara inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ta'ala yana son at-tawwabina masu tuba wanda zai yi laifi yayi wa Allah ba daidai ba sannan ya dawo ya ce ya tuba to alama ce ta imani mutum yayi laifi ma ya gane yayi laifin ya koma zuwa ga Allah alama ce ta imani dan haka yana daga cikin duk wanda za ka gan shi yana aikata laifuka kuma yana tuba yana kuma kokarin daina waɗannan laifukan ya gyara ɗabi'unsa da halayensa to wannan alama ce da ake kyautata masa zato na zai cika da imani sannan malam ya kawo mana hadisai wato su ma wajen guda biyu akwai hadisin ainihin wato da ya kawo shi daga cikin musnad da imam ahmad sannan akwai hadithin da ainihin wato imam muslim ya ruwaito ya kuma gaya mana sharuɗan tuba ɗin nan guda biyar wanda daga cikin sharuɗan tuba ya gaya mana al'ikilamu anil duno shine ciruwa daga aikata zunubi lokacin da mutum zai tuba to ba buƙatar ya ce sai ya gama wannan laifin sannan ya tuba ko kuma daga gare shi ba zai ƙara ba a lokacin da yake aikata wannan zunubin to lokacin ake so kada misali kamar yadda muka bada misali a darasin da ya gabata tana iya mutum ya yi laifin rabi in kasuwanci ne kila ya yi rabi kuma kasuwanci ne wanda yake akwai riba a ciki ko haramtacce ya ce to bari sai ya ƙara tsarin aka samu wannan ribar daga shi kuma sai ya ribi a ya yi rabin wannan ainihin wato kasuwanci kuma haramtaccen kasuwanci to lokacin kawai sai ya katse daga kiyanan masu ya ƙara tsaba kamar yadda mutum ba zai ce in yi wannan laifin daga wannan satin ko daga wata mai zuwa ko in yi daga 2017 2018 insha Allah zai tuba a al-iqlaw an ad-dunubi ɗaya ne daga cikin sharadan tuba sannan abu na biyu kuma mutum yayi da na sani akan abin da ya aikata na waɗannan zunubai din annadamu ala fi'il tilka dhunub sannan abu na uku mutum ya kudurce a zuciyarsa ba zai sake aikata wannan laifin ba har abada kada mutum ya zama yana yin tuban musulmi sannan abu na hudu al-ikhlasu fi tauba ya zamanto da ikhlasi yayi tuban ba wani ne yasa yayi tuban ba ba kuma saboda ya rasa wani abu da yake aikata zunubin da shi bai ce to bari ya tuba kila kudi ne yasa shi yake aikata zunubin kuma yanzu kudin sun kare yace to bari tun da yanzu ba kudi ya tuba ana son a samu al-ikhlasu fi tauba sannan abu na biyar shine at-tahallul min al-madalim idan ya zalunci bayan Allah ya mai musu da hukuncinsu ma'ana ka take nan laifi yana zama kashi biyu akwai laifin da yake zamantowa Allah madaukakin sarki mutum ya sabawa akwai kuma laifin da yake yiwa ka sabawa Allah kuma ka sabawa wani mahaluki irin ka to wannan ana buƙatar ka cika sharuɗa guda biyar kamar yadda Imam Nawawi ya kawo shi cikin Riyadus Salihin ya kawo waɗannan sharuɗan kamar yadda muka karanta su anan a cikin babu tauba dan haka kenan idan wannan laifin Allah madaukakin sarki ka sabawa da shi to ana buƙatar sharuɗa guda hudu idan kuma laifin ya shafi wani abin halitta to wato sharuɗan kuma sun zama guda biyar ka cika waɗancan sharuɗan al-iqlamu an dhunub an-nadamu ala fi'li tilka dhunub al-azmu ala an la ya'ud ilaiha abadan al-ikhlasu fi tauba to kuma akwai sharadi na biyar shine at-tahallul min al-mazalim shine ka nemi yafiya daga wannan zaluncin da kai wa wani in zaginsa kai ko gulmarsa kai ko kudinsa ka cinye ko dukansa kai ko zaginsa kai ko dukkan wani nau'i na zalunci da kai wani mahaluki to kuma wannan sai ka je ka nemi warwarar wannan laifin da wannan zunubin da ka aikata wanda ka aikatawa waɗannan sharuɗan sun cika guda biyar to duk lokacin da ka ce Allah na tuba Allah zai karɓi tubanka sannan abu na shida akwai addu'a yana daga cikin sabubban da ke sa a cika da imani mutum ya zama to yana addu'a yana daga cikin ɗabi'un salihan bayi roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwarsu suna imani wato ya cika musu rayuwarsu da imani wannan yana daga cikin abin da ainihin wato aka ruwaito daga cikin salihan bayi suna yi nan ma malam ya kawo mana aya cikin suratu ali imran wanda mun karanta ta satin da ya gabata sannan ya kawo mana aya cikin suratu yusuf inda shi kansa annabi yusuf yake roƙon Allah ta'ala ya cika da imani rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardh أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين kaga annabi yusuf duk da kasantuwarsa annabin Allah amma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa yana musulmi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kaga kenan yana daga cikin abin da ke sa a samu kyakkyawar cikawa mutum ya dinga addu'ar Allah ya sa ya cika da imani ashe wannan addu'ar da muke yi addu'a ce mai kyau bayan wa'ancan sharuɗan ko wa'ancan sabubban da muka karanta na baya to akwai addu'a ita ma ɗaya ce daga cikin abubuwan da suke sabbaba wa mutum husnul khatima kyakkyawar cikawa abu na bakwai wanda muka karanta satin da ya wuce shine takaita buri mutum ya zamanto daga cikin abin da zai taimaka masa ya samu kyakkyawar cikawa shine takaita buri domin dogon buri yana jawo mutum wato su'ul khatima domin daga dogon buri ne mutum zai dinga kokarin tattara dukiya ko ta wata irin hanya sannan da tunani ka dinga tunani fi haƙaratin duniya game da cewa wannan duniyar kaskantacciyar duniya wato kaskantacciya ce ba ta da kima ko daraja da ya kamata a ce ka ɓata lokacinka ka ɓata lahirarka saboda ita to wannan tunanin ka zamanto mai takaita buri ka zamanto mai kallon duniyar nan kada ka rasa imani kada ka yi ƙoƙari ka ɓata wa Allah maɗaukakin sarki saboda ita hasali ma sai Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma wacce ce duniya inda Allah ta'ala cikin suratul hadid ya ce i'lamu ku sani annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu rayuwar duniyar nan ba komai bace inji Allah ta'ala face wargi da shagala ka duba kamar yadda muka karanta satin da ya wuce duk abubuwan da kake kallo a cikin duniyar nan Allah ta'ala ba su shige ya ce musu wargi ne da shagala ba in banda wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance a cikin fadin wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa illa dhikrullah wa ma wala aw aliman aw muta'allima amma in ka cire waɗannan gabaki ɗayan su gaba ɗaya da abin da ka gani a cikin duniyar nan yana cikin fadin la'ibul wa lahaw amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda ambatan Allah banda abin da yake da alaka da ambatan Allah banda neman ilimi shi malamin da yake neman ilimin ko ɗalibin da yake koya waɗannan su kaɗai ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam su ma a hadisi yace su kaɗai ne ba su na doma amma haka annabi yace ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha duniyan nan tsinanniya ce la'ananniya ce abin da ke cikin ta ko me kada ya burge ka kada ya kayatar da kai ya sa ka rasa lahira saboda ita wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa dan haka kayi wa kanka kyakkyawan guziri kayi wa kanka kyakkyawan aiki wanda zaka girbe shi a rayuwa ta dindindin rayuwar da bata yankewa bata kasewa wannan shine gabar da muka tsaya a satin da ya gabata da haka zamu dora daga inda muke abu na takwas daga cikin abubuwan da suke jawo wa mutum kyakkyawar cikawa al-iktaru min dhikril maut yawan tuna mutuwa yawan tuna mutuwa sababun min asbabi husnul khatima wai tuna mutuwa sababi ne daga cikin sababban da suke jawo kyakkyawar cikawa zikirul maut yunakkisu lazzat wa yuhaqqiru shahawat wa yaj'alu al-akhirata nasba al-'ayn wa mushahadata al-muhtadharin والنظر إلى والنظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم في طلوع الروح وشدة كرب كربهم أعظم عبرة وتغسيل الموت يرق به الكلب وتذرف العينان ورؤية القبور وسكونها وتتعجل بالتوبة فتكون سببا لحسن الخاتمة ما عليك ذكر الموت تنا متوى yunakkisul lazzat yana gurbata jin dadi ko ka tanadi jin dadin ka tanadi dukkanin kayayyakin alatu da kayayyakin more rayuwa sai ka ga wani nan shi ma ya tanada fiye da kai kuma gashi ya mutu idan gida ne sai ga wani sai da ya gama gidan da sai a ɗauki naka a jefa cikin a jefa shi cikin gidansa sau goma amma ka ganshi nan yanzu ya zama gawa ya mutu da haka tuna mutuwa yana lalata jin daɗi yana gurɓata jin daɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato aktiru min dhikri hadhihi lazzat ku yawaita tuna me rugurguza jin daɗi ko kayi budget ko kayi shiri ko ka tanadi jin daɗin yanzu nan sai ta zo ta lalata shi to kaga kenan zikirul maut yankusu ko yunajjisu lazzat yana lalata jin daɗi wa yuhaqqiru shahawat sannan yana wulakantar da dukkanin wasu abubuwan sha'awa duk wani abu da zuyina linnasu hubbu shahawati min an-nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harb dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab wadannan sune abubuwan da dan adam yake sha'awa yana sha'awar mata zuyina linnasu hubbu shahawati min an-nisa wal banin yana son yaya والقناطير المقنطرة ينا سن تارم بوكيا والخيل المصومة ينا سن موتا من لافيا وموتوشن هوا والحرب sannan yana buƙatar ainihin wato gidan gona Allah ta'ala ce zalika duk waɗancan abubuwan mata'ul hayatin duniya duk ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya to daga cikin abin da mutuwa take da shi na tasiri yuhaqqiru sha'awat tana sa ita kanta sha'awar ta zama to kaskantacciya yanzu nan za a ga mutum ga riga mai tsada amma kuma yanzu za a tuɓe shi daga ciki a sa shi a cikin farin alawayi mutum ga shi a cikin katon gida na alfarma amma yanzu nan sai a ɗauko shi daga cikin gidan sai a sa shi a cikin kabari yanzu nan sai ga mutum a cikin mota babba amma yanzu zai gan shi an fito da shi daga cikin mota babba an tsora shi akan motar liman makara to wannan mutuwa yu haƙƙiro sha'awar ashe da abubuwan ma da muke sha'awar tasu kamata ya mu daina ɓata lokacin mu akan su domin in mutuwa ta zo gaje da take musu ba za a baka cikin waɗannan abubuwan da kake sha'awa ba matan naka kuma haka za su gama ta kaba wani ya aure su ƴaƴanku shikenan sun zama marayu gidanka ya zama gidan gado motocinka da duk abin da ka mallaka ya zama na gado yanzu kai kuma ga ka a cikin likabai sannan kuma ga ka a cikin baitu turab to kaga kenan ashe tuna mutuwa zai sa ka ga ashe abubuwan duk da dan adam yake ta sha'awar nan tasu ya kamata ya kalle su a matsayin wasu abubuwa kaskantattu in ya auna da mutuwar da take gaban sa wa yaj'alu al-akhirata nasba ala nasba al-ayn ya sanya lahira a idansa ya zama kullum kawai idan ka lahira kake aukowa wa mushahadatal muhtadarin ka dinga kokarin zuwa ka halarci waɗanda aka zo zaran rawu in aka ce ga ga mutum yana kan yana yanayin gargara ka je ka ga yanda yake shine wa mushahadatul wa mushahadatul muhtadarin wato ka dinga halartar waɗanda aka zo zaran rawu ka ga yanda mutum yake lokacin da aka zo zaran ransa kamar yadda muka karanta a baya wan nadru ko wan nadri ila sakaratihim ka kalli irin magagin da suke cikin sa wa naz'atihim ka kalli irin yanda ake fuzgar rawukan su wa mu'alajatihim fi tulu'ir ruh ka kalli yanda suke gwane meniya ka dubi yanda suke mu'amalantar wato ake mu'amalantar su fi tulu'ir ruh lokacin da rai ya leko ake kokarin zare shi wa shiddati karbihim da kuma tsananin bakin ciki da takaici da suke ciki a azamu ibra mala yace wannan shine abin lura mafi girma abin lura mafi girma su ne waɗannan abubuwa wa tasasilul mauta ka dinga halartar gurin da ake yi wa mamata wanka a je ka ga yadda mutum baya la yuharriku sakitan baya ko kyamta ido baya yi idan ma sai da aka shafa ruwa aka bayan masa da shi bakin in yana buɗe haka dai ba yadda za a ya kirkuwa haka za a juya shi a yi masa tsarki yana kwance a yi masa alwala a yi masa wanka abinda duk yake yi wa kansa yanzu yi masa ake to ka je ka kalli wannan yanda ake yi wa mamaci wanka ya riƙo bihil kalbi zuciya za ta yi taushi duk irin bushewar zuciya in kana halartar irin waɗannan wuraren zuciya tana yin laushi in tana kallon irin waɗannan abubuwa wata ziribul ainan idanuwa suna zubar da hawaye in suna kallon irin waɗannan abubuwan ka ga mutum gashi ɗan uwanka ne kila ɗazu ɗazu jiya jiya nan kuke haɗu da shi kuke magana kuke tabawa amma yanzu ka gashi na yadda ake ta juya shi a juya shi tana a wanke shi a juya shi tana a wanke shi a yi masa kaza a yi masa kaza wa rubiyatul qubur mala yake kaga kallon kaburbura wa sukuniha da zama a cikin kaburbura ta'ajjala bit tauba wannan yana sa mutum ya gaggauta tuba kawai ka je ka zuba wa kaburbura ba irin rukunin mutanen da babu je za ka gani akwai rukunin malamai akwai rukunin jahilai akwai rukunin masu kuɗi akwai rukunin talakawa akwai rukunin masu mulki akwai rukunin waɗanda ake mulka akwai yara akwai manya akwai mata akwai maza akwai tsofba irin rukunin waɗanda babu duk da suna akwai a cikin ƙasa kullu bin unsa wa in tsalan salamatu yawman ala alatin hadba a mahmud ba dai kana ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala ya ji wala ya ji wancan za ta bi wata rana yi azawa to zuwa makabarta wannan yana daga cikin tuna zai tuna maka mutuwa ita kuma tuna mutuwan nan tana sa mutum yayi abin da ya kamata to in kuma mutum yayi abin da ya dace ya bi Allah madaukakin sarki akwai kikkiawar cikawa da idin ta'ala da haka wannan yana sa mutum ya gaggauta tuba da haka waɗannan abubuwan fatakunu sababan li husnil qatima duk suna zama dalili na kikkiawar cikawa وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان الله يكرمه masa yadda ya kasance idza waqafa ala ala qabri idan ya tsaya akan kabari baka sai ya fushi da kuka hatta ya bulla lihiyatahu har sai ya jika gemunsa da kuka kawai in ya zuba wa kabari ido kawai sai aka ya fushi da kuka to ban ya fara wannan kukan sai gemunsa ya jike da hawaye faƙila lahu sai aka ce da shi tazkurul jannata wan nar kana tuna aljanna kana tuna wuta fala buki amma baka kuka wa tabki min hada amma ka dinga kuka dan ka ga kabari zaka tuno akwai wuta ka tuno da aljanna amma duk wannan bai saka kuka ba amma yanzu gashi in ka kalli ka zuba wa kabari ido kawai sai ka fashe da kuka faqala sayyidina Uthman bin Affan yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah lalle kabari da kake kallon sa shine masauki na farko daga masaukan lahira zangon farko da zaka fara takawa ko zaka fara sauka cikin zangunan da ke gabanka na zuwa lahira kabari shine zangon farko fa in naja min idan mutum ya kubuta daga bala'i da masifar kabari amma ba'dahu aysara min duk abin da zai biyo bayan sa ne sauki da wajen sa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya sa kwanan suka kare aka sanya shi a cikin kabari kuma Allah ya sa ya kubuta daga matsa ya kubuta daga tashin hankali da bala'in kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma ba'dahu aisar abinda duk zai biyo bayan wannan matakin cikin sauran matakai da ke gaban sa zuwa lahira masu sauki ne wa in lam yanju min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ko mutum bai kubuta ba daga wannan matakin na farko cikin matakan lahira wato a kabari fa ma ba'dahu ashaddu min abin da ya biyo bayan wannan sai ya fi wannan tsanani amma ba don a shat min wanzu Allah ya ce duk abin da zai biyo baya sai ka ji a shigara wancan duk matakin da mutum ya taka sai ya ji gara na baya babu sauki wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ra'aitu manzaran qaf illa al-qabr afzaw min ya ce duk wani abu mai tada hankali duk wani abu mai wato firgita ɗan adam ba za la ce ban taɓa ganin wani abun kallo mai firgici da tada hankali sama da kabari ba shi sa sai na Usman kawai ya kalli kabari sai fashe yayi ta kuka har sai geman ya sata cike da hawaye kin muna zuwa makabarta muna kallon yadda ake yi muna kallon irin yadda ake sanya mutum babu wata kafa komai kankanta ta da ake ba ba wundo ba ba komai aikinka shine kofar aikinka shine wundar aikinka shine AC ko fanka aikinka shine shimfidar aikinka shine fadin kabarin aikinka shine komai in kaga ba wundo ba taga ba fanka ba AC ga matsi ga ba ga kunci ga duhu ga kaza aikin ka wa ziyaratul qubur mala yace ziyartar kaburbura tudhakkiru bil maut lalle suna tunawa mutum mutuwa fa yuzahhiru fid dunya yana sanya mutum ya fara gudun duniya wayurakibu fil akhirah kuma yakan sanya mutum wanda yake ziyartar kabari yana sanya masa kwadayin lahira wayuta'adu biha ana wa'azantuwa da zuwa makabarta wayu'tabar ana kuma daukan izina da zuwa makabarta وقد بين القرطبي رحمه الله امام القرطبي الله يقرا masa yadda Allah ya masa rahama ya bayyana bi'ibaratin mu'addira da wasu kalmomi masu tasiri wasu maganganu yayi masu tasiri kaifa ta kaifa tatahaqqaqu liz-za'ir al-ibratu wal-'iza idan mai ziyarar makabarta ya kai ziyara makabarta ta yaya izina da wa'azantuwa take tabbata ga shi wanda ya je ziyara makabarta كيف تتحقق للزائر العبرة تيا يا إذنا والعظة دواء أظنتوا سكي تبتا للزائر جوان دي كي زيارة مكبرتا فقال إمام القرطبي يجي يعتبر بمن صار تحت التراب zai dauki izina ga duk waɗanda suka kasance yanzu ga su a ƙarƙashin ƙasa wankasa anil ahali wal ahba sai ga gasu a cikin ƙasa yanzu sun yanke alaƙarsu tsakaninsu da iyalansu wal ahba sun yanke alaƙarsu tsakaninsu da duk wasu masoyansu ba da an ƙadar jiyoshi wani ma da yake cikin ƙasar za a ga da kwamandan yaƙi ne ya jagoranci aljiyoshi rundunoni wal asakir wani za a ga ya jagoranci bataliyoyi na yaƙi jarumi ne a fagen fama za a ganshi don yanzu a cikin ƙasa za a ganshi wana fasal ashab ya yi munafasa ya yi gasa da abokan abokansa wal asha'ir ya yi gasa da dangi da ‘yan uwa wa jama'al amwal ya tara dukiyoyi wa zaka'ir da abubuwan taskacewa a ja'ahul maut bai shirya ba sai ga mutuwa ta zo masa fi waqatin lam yahtasib a lokacin da bai taba tsammanin ta yayi gasa ya tara dukkan abin da yake bukata ya tara ya jagoranci wato shugabanci ya jagoranci al'umma bangarori daban-daban ya tara dukiya amma fa ja'ahul maut sai ga mutuwa ta zo masa fi waqatin a lokacin da lam yahtasibhu bai tsammaci mutuwar ba wa haulun kuma ya samu kansa cikin tsoro lam yartakibuhu da bai jiraye shi ba baya tunanin zai tar da shi to ire-iren waɗannan abubuwa bal ya ta'ammalu za'iru mai ziyara makabarta ya lura halaman maza da halin waɗanda suka shuɗe suka wuce min ikhwani daga ƴan uwansa wa darajun min aqrani da kuma matakai na sa'anninsa da suka taka ka da su da suna a cikin ƙasar alladina balagul amal waɗanda sun kai matuƙa wajen samun burace-buracensu wa jama'ul amwal sun tara dukiyoyi kaifan qata'at amaluhu ka duba yanda burinsu ya yanki sun tara ba a samu damar kashewa ba an taskace gashi kuma yanzu burin ba a gama cika shi ba burin ya yanke walam tughni anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba su amfana musu komai ba wa mahat turabu mahasila wujuhihim ko wujuhahum kaga gasu nan a cikin ƙasa yanzu ga ƙasa ta shafe kyawawan fuskokinsu mutum kyakkyawa amma ta ganshi an sashi a cikin ƙasa har an yi daɗewar da yanzu ga ƙasa ta shafe kyawun fuskarsa yanzu da za a ɗauko shi daga cikin ƙabarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa mahattura ƙasa ta shafe mahasina wujuhahu kyawawan fuskokinsu wa taraqat fil quburi ajza'uhum sakannin jikinsu sun rarrabu da juna fil quburi a cikin kabari za ka ɗauko sai ga mutum hannun baya tare da cikin kafa ta yi wurinta kaza sai ga ƙasa tana cinye mutum hankali a hankali wa tara katfil kuburi a jiza uku sasannin jikinsu suna ta yayyankewa a cikin kaburbura wa tarammala ba'dahum nisa'uhu kaga ga matayensu sun zama gwagware bayan su yanzu ga matayensu sun zama ba su da maza saboda mazajensu sun mutu وشمل ظل اليتم أولادهم sannan kaskancin maraici ya lullube ɗayayen mutum gashi nan shi ne da yake kula da gidansa yake ɗaukar ɗawainiyar gidansa yake kula da tarbiyyar ‘ya'yansa yake yin komai na gida yana faduwa yanzu matan sun zama marayu sun zama gwamnati ‘ya'yansa sun zama marayu abinda da suka fi ƙarfi saboda babansu yana nan yanzu ya fi ƙarfin su abinda da ashe ganin idan babansu ko ganin idan mai gidan ne ake yanzu ba a yi kaskanci na maraici wani ma abin da ka bari wani wanda aka ban masa ya kula masa duke ya ce shi sa Allah ta'ala ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira waqta sama ghayruhum dariqahum kaga yanzu wasu sun yi wasu sun rarraba hanyoyinsu hanyoyin da da kuke biya so sun rarraba su ne da suke bin hanyoyin wani lalahun da garuruwan garuruwansu yanzu wasu ne suka raba suke zaune a cikin gira ba tilka buyutun khawiya wa inda hadha tadhakkur wal i'tibar yazulu anhu jami'ul aghyar ad-dunyawiyya malam ya cewa yake cewa inda hadha tadhakkur lokacin da mutum ke irin wannan tunanin wala itibar yake daukan wannan izina din yazulu anhu jami'ul aghyar duk wani kishi da yake yi a dunyawiya kishin da yake yi wa duniya zai dinga kushewa bacin rai da yake samu saboda ya rasa wani abu na duniya zai dinga wankewa yana kushewa kaga wanda shi ma ya samu bata bashi ba ya tafi dan harkar ka bata kanka lokaci dan kai baka samu wa yuqbilu ala al-a'mal al-uqrawiyya za ga mutum ka'in da na'in ya dukuba ya fuskanci ayyukan da za su kyautata lahirarsa fa yazhabu fi dunya sai ga mutum yana gudun duniyarsa in aka ce gudun duniya ba ana nufin yanzu daga mutum yana cin wannan karatu ya je ya bada rigunansa ya bada ainihin kudinsa kyauta ya daina cin abinci mai kyau ya daina a ba wannan ake nufi an fahimta mutum zai zamanto yana taka tsantsan a cikin wannan duniya babu laifi Allah madaukakin sarki ya azurta ka da wadata ka rike ta a hannu kar ka shiga ta ita zuciyarka babu laifi ka ci abinci mai kyau babu laifi ka sa riga mai kyau babu laifi ka shiga gida mai kyau babu laifi ka hawa abin hawa mai kyau amma ka ba Allah kada ka yadda kudin gidan motocin rigunan jama'a karka yadda su raba ka da Allah madaukakin sarki wannan shi ake nufi da az-zuhud ma'ana mutum bai dauki duniya a bakin komai ba ko da yake gashi Allah ta'ala kila ya jarabce shi ya danno masa ita amma bata dada shi da kasa ba bai dauke ta a bakin komai ba bata yi kokarin raba shi da Allah madaukakin sarki ba bata raba shi da addini ba hasali ma yana hidimtawa addini yana hidimtawa addini da wannan dukiyar ta yana yin dukkan abin da Allah madaukakin sarki yake madalla in an yi irin wannan da dukiyarsa to wannan ko da yake za a ganshi da dukiya mai yawa za a ganshi yana sa riga mai kyau za a ganshi yana cin abinci mai kyau amma yana da gudun duniya domin bai taba neman ta ta inda Allah ta'ala ya haramta Allah ta'ala ya jarabce shi kamar yadda rayuwar gaba ɗaya jarabawa ce wani an jarabce shi da babu wani an jarabce shi da akwai wanda aka ba shi jarabawa wanda aka hana shi jarabawa shi wanda aka ba shi Allah ta'ala ya ba shi ya gani zai yi godiya zai kuma biya haƙƙin godiya shi kuma wanda aka hana shi a gani zai yi haƙuri ko zai yi raki da aka kai da aka baka jarabawa kai da aka hana ka jarabawa aƙalla irin waɗannan abubuwan idan mutum yana tuna su to za su sanya masa zuhudu a cikin duniya wa yuqbilu ala ta'ati maula zai kuma fuskanci biyayya ga ubangijinsa idan da mutum ne mai sakaci mai wasa da bin Allah madaukakin sarki to irin waɗannan abubuwan zuwa makabarta zai sanya shi kaga ya dawo kan turba wajen kokarin bin Allah subhanahu wataala wa yalinu qalbuhu kuma zuciyarsa duk bushewar ta za ta dinga laushi duk mutumin da yake jin zuciyarsa a bushe to ya dinga kai ziyara makabarta kai ziyara wa matattu makabarta yana lausasa zuciya zai sanya zuciyarsa ta dinga taushi wa takhsha'a jawarihuhu kuma gabobinsa za su dinga risnawa suna rankwafawa zuwa ga biyayya ga Allah madaukakin wannan kaga shine abu na takwas daga cikin abin da zai sanya mutum ya samu kyakkyawar cikawa shi yasa duk mutumin da kaga yana yawan tuna mutuwa to alama ce ta zai samu husnul khatima kyakkyawar cikawa amma mutumin da baya son ya ji an yi zancen mutuwa baya tuna ta kuma baya son ya ji ana tattaunawa akan ta to wannan ana ji masa tsoro domin daga cikin hanyoyin kyakkyawar cikawa shine a ga mutum yana yawan tuna mutuwa abu na tara galabatun raja wa husnul zanni billah galabatun raja kullum mutum ya zamanto yana rinjayar da ƙaunarsa ga Allah yana rinjayar da kyakkyawan fatansa ga Allah kar ya dinga yanke ƙauna Allah maɗaukakin sarki baya san me yanke ƙauna ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Allah madaukakin sarki ya ce kafirai mata su kadai ne masu yanke kauna da rahmar Allah ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku waɗannan da suka yi barna suka yi laifuka kada ku yanke kauna da rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to kullum ya zama tun kana rinjayar da duk da cewa kana tsoro amma kuma ka dinga rinjayar da ainihin arraja fata da ƙauna a wajen Allah wa husnul zanni billah ka dinga kyautata wa Allah har kullum zatanka kullum tunaninka ya dinga zamantowa negative ka zama mai kyakkyawan tunani game da Allah shine husnul zanni billah Allah ya zargi masu nuna na masa yace ya zunnu da billahi ghayr al-haqq dhanna al-jahiliyya da ka dinga kyautatawa Allah ka dinga zatan Allah zai gafarta ba ka dinga zatan in Allah yadda Allah ta'ala zai yafe maka ka in baka da lafiya ka dinga kyautatawa Allah zatan zai baka lafiya idan ba ka na cikin kuncin rayuwa ka dinga kyautatawa Allah zatan zai fitar da kai daga cikin damu in kana cikin wani tashin hankali ko bala'i ka yi wa Allah kyakkyawan da zatan zai fitar da kai kar ka dinga ni har na fidda rai to wannan fidda rai shi ma laifi ko mutum ya dinga gani ya yi kato bara da yawa kawai ya yi cikauna shi yana ganin kawai ba Allah ba zai yafe masa wannan ka dinga jin wannan tunanin shi ma wani laifi ne kuntune ne mai zaman kansa Imam Nawawi ya kawo labarin wani bawan Allah wanda ya kashe mutum 99 kaga wannan shine kila kawai kuka saba da shi to shikenan sai da ya dinga kashe mutane sai da ya kashe mutum ɗaiɗai har casa'in da tara a rana guda kawai sai je na so ya tuba sai ya rashin sa'a sai ya zo da fatawarsa wajen wani wanda yake shi ibada ya sa a gaba ba karatu yake ya ce ga irin laifukan da ya aikata ya yi ta'asa mai yawa amma kuma yanzu yana so ya tuba ko akwai wata hanya da za a haska masa da zai tuba ya ce kai yanzu da hankalinka da basira ka dinga ka kashe ɗan adam zai da kashe mutum casa'in da tara ka dinga yin ka mutane kamar kaji Allah ba zai yafe ma ba ya ce haka abin yake ya ce kwarai kuwa ya ce to kaga ba za a yi gama da kai tilka asharatun kano shi ma kawai sai ya kashe shi kuma dai zuciyar har yanzu dai ta hinnu ila rabbiha tana shauki zuwa ga ubangijinta isa aka ce karka shiga tsakanin bawa da ubangiji akwai wani bawan Allah da yake wa dan uwansa wa'azi shi mutum mutumin kirki ne shi ɗayan kullun yana gurin karatu yana kula da sallah yana kaza yana kaza shi kuma ɗayan kullun zai ka tobara sai aikin da ba shi kenan ba kullun dan uwan yana man wa'azi shi kuma yana ta kamarin ka daban na adam a ran nan mai wa'azin shi ma sai ya fusace ce wallahi Allah ba zai gafarta ba nan take sai ga wa'azi ya sauka Allah ta'ala ya ce wane ne yake rantsuwa yake tsoratar da wani cewa ni ba mai gafara ba ne na gafarta masa kai kuma na rushe aikin ka saboda haka galabatul raja in kana cikin ciwo ka dinga kyautata wa Allah zaton zai baka lafiya in kana cikin talauci ka dinga kyautata wa Allah zaton zai fitar da kai daga ciki idan kana cikin wani hali na kunci ka dinga kyautata wa Allah zaton zai fitar da kai yanzu a ta halin kasar nan da muke ciki kawai za ka dinga tafiya na haka dai kasar nan kawai haka za a yi tafiya haka za a yi tafiya ba za kawai zancen a samu gyara ko abin da ba zai yi ba wannan kyautatawa Allah zato ne waye mai kawo gyara to yanzu ka ce ba zai kawo gyara ba haka kuka yi da shi ya ce ba zai kawo gyara ba mutane za ga suna irin wayannan abubuwa kuma muna nawa Allah zato ne shi yasa za mu karanta hadisin ana inda zanna abdi bi Allah cikin hadisi kudusi yace yanda kake zato na haka nake in ka zaci ni mai rahama ne ni mai rahama ne in kuma kana ganin ba zan gafarta ma ba to ka fahimce da haka za ka wuce same ni a haka kawai ka yadda fatin rahamar Allah shi yasa lokacin da wani balaraban kauye ya zo zai fitsari a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sahabbai suka ga mutum ya zo cikin masallaci zai fitsari suka tashi za su yi maduka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abu gani shi la tazrimu gane shi in ya gaba da ya gama fitsari ya ce ku ɗebo ruwa ku zuba ku ba shi kenan an wuce gurin ba shi kuma sai ya kira shi ya man nasiya ya ce ai nan gurin ibada guri ne da ake bautawa Allah ana karatun Qur'ani ana kaza ba a gina shi dan yin najasa sai ce to ba da na nagode yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan yace ya Allah kai min rahama daga ni sai Muhammad kawai wayannan banda su Nabi sallallahu alaihi wasallam ce laqad hajjatta wasi'an ka soki abu mai fadi rahmar Allah tana da fadi zan iya shiga su shiga kai ma ka shiga duka ita ce rahama sai Allah ta'ala ya ce rahama ta guda 100 ce ya kasa ta gida 100 guda 99 tana can a hannunsa guda ɗaya ce ya sako mana da ita duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ce uwa take tausayin ɗanta wannan guda ɗaya da ita ce dabba ba ta iya taka ɗanta duk saboda wannan rahama duk wani mai jin kai da wannan da rahama da tausayi wannan kwaya ɗaya ce da ake ta shiyari sannan kuma ranar tashin alkiyama manzo Allah ya ce Allah zai tattare gaba ɗaya rahaman za ta yi aiki guda ɗaya da haka ki sa ran kawai insha Allah kana aljanna insha Allah kawai ka dinga kyautatawa Allah da insha Allah zai gafarta maka kuma za ka shiga aljanna kuma kiyaye abubuwan da Allah madaukakin sarki ke bukata a kiyaye duk abin da Allah madaukakin sarki baya so iya bakin kokarin ka duk da akwai shedan da zuciya kuma in ma zuciya ta rinjaye ka to kaji an bude akwai babu tuba yana ka cika sharuɗa ka tuba shikenan kuma ba daidai bane ka tuba a ci gaba da aibata ka da wannan laifin at-ta'ibu ala dhanbi kaman la dhanba domin at-tawbatu yahdimu ma qabla ko tahdimu ma qabla in mutum ya tuba to ta rushe tuban ya rushe laifin da yi ba za a dinga tsohon mashayi ba ne wannan laifi ne a musulunci ya tuban kuma na cewa tsohon mashayi ne ina fata gani da haka kyautata wa Allah zuwa galabatun raja akwai alkhawfu akwai arraja tsoro kwaɗayi to ka dinga rinjayar da kwaɗayinka ga Allah sama da tsoro yanzu wancan wanda ya kashe mutum ɗari da ya rinjayar da ɓangaren kwaɗayi ga Allah maɗaukacin sarki ka je ka karanta kisa ka ji mai ba ya kashe mutum ɗari amma da ya je tambayi wani malami ce waye ka sai shiga tsakaninka da tuba ai tun da kana da sauran numfashi baka zo gargara ba inna Allah ya kabalu tawbatal abdi ma lam yugargir haka Allah ta'ala zai karɓi tubarka amma shawarar da zan baka nan tun da abokanka duk waɗanda kuke tabargazar suna nan in ka tuba ma kila zaka iya komawa ruwa ka bar nan garin ka koma gari ka yana kan hanyar tafiyar sa ba mala'ikan mutuwa yanzu ya zara ransa ba mala'ikun azaba da na rama suka zo suka dinga dibet a kansa na aljanna suka ce su nasu ne har ya zo kuma zai na wuta suka ce gobe ta barka za ta yi hukuncin da ya kashe ba karshe Allah madaukakin sarki kaddara ya hukunta masa shi dan aljanna ne kuma ya yi kisan kai da haka din laifukan da muke yi Allah madaukakin sarki ya musu biye da hu bil layli li yutiba bil layli li yatuba musibun nahar ba mun karanta hadisin zaki da yauce ba dan haka ka dinga rinjayar da bangaren kauna da kwadayi ga Allah kuma ka dinga kyautatawa Allah da shi qala ta'ala ubangiji ta'ala yace man kana yarju liqa Allah duk wanda ya kasance yana kwadayi yana kaunar haduwa da Allah fa inna ajalallahi la'at ya shaqur man ajalin Allah ne zuwa lokacin zai zo zai hadu da Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake faɗa duk wani Allah ya ce duk wanda yake son haduwa da ni ni ma ina son haduwa da shi duk wanda baya son haduwa da ni ni ma bana son haduwa da shi kaje wata matsala kaje ma ba ka son ka hadu da Allah shi ma matsala Allah ya ce duk wanda yake son ya hadu da ni ni ma ina son hadu da shi dan haka man kana yarju liqa Allah duk wanda yake kauna yake fatan haduwa da Allah fa inna ajalallahi la'at wannan fatan ba shi zai saka mutu da wuri ba lokacin da Allah ya sanya ajalin ka zai zo sai lokacin yayi fa inna ajalallahi la'a kuma lokacin da ajalin na Allah zai zo wanda za ku haɗu zai zo wa huwa samiul alim ubangiji madaukakin sarki as-samiu mai cikakken ji ne al-alim kuma mai cikakken sani wa madaha ahlahu ubangiji ta'ala kaga ya yabi masu fatan haɗuwa shi wa asna alaihim yayi yabo da jinjina ga waɗanda suke kwaɗayin haɗuwa da shi. Ƙwala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira. Lalle kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ku al'umman musulmi a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk abin da yake kyawawa na wato Allah madaukakin sarki ya ɗabi'anci Annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa kyawawan ɗabi'a. da haka kyakkyawan koyi ya kasance gare ku a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa ga wanda yake kwadayi yake kaunar Allah madaukakin sarki yake fatan haduwa da Allah wal yawmal akhir kuma yake kaunar ranar lahira wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah da yawa to kaga nan ma an kawo liman kana yarju liqa Allah sai malai yace wal khawf war raja' wayannan suna daga cikin wato suna cikin aqida in suka samu matsala ka samu matsala a waɗannan aqida ka tana da matsala shi yasa zaka cikin littafan aqida ana kawo al-khawf war raja domin waɗannan abubuwan idan mutum ya rasa su za su iya fitar da shi daga musulunci lalle dole kuma ana son su tafi wato wato hannun riga hannu da hannu sai ma da yace wal khawf tsoron Allah warraja da kwaɗayin rahamar Allah ka jana haida'in kaman fuka-fukan tsuntsu ne guda biyu haka ce idan tawaya istawa ta'in idan suka daidaita sai daga tsuntsu ya daidaita ya samu damar tashi watan maɗayarano kuma tashinsa sai ya zama cikakken tashi ba za ka dinga ganin tashin nasa wani haka haka in dai lafiyar su lau fuka-fukan nan guda biyu kuma ya yi ƙoƙarin miƙewa tare da su to shi ne za ga ya yi balance ya daidaita a sararin samaniya yana shawaki wa in na ƙasa a haduhuma amma yin ɗaya daga cikinsu ya tawaye ya samu matsala waƙa a fi ɗa'irin naƙas wannan tawayar sai ta yi tasiri ga wannan tsuntsun idan alkhawfu ɗinka ya samu matsala to arraja'u shi ma ya samu matsala idan arraja'u ya samu matsala to alkhawfu ya samu matsala shine aka baka misali da kafin su wa in dhahaba ahaduhuma idan ɗaya daga cikin su ya tafi aka rasa fuffuke ɗaya daga cikin fukafukan tsuntsu au kilahuma ko aka ce gaba ɗaya sun an yanke masa fukafukan guda biyu bai da su tsara ɗa'iru urudatan lil halal yanzu wannan tsuntsun ya zama karan bara na halaka ma'ana shi wannan tsuntsu yanzu a kodayaushe zai yana cikin halaka ma'ana ya zama kamar ya fada mahalaka ba fuffuken da zai tashi kaga in wata halaka ta faɗo ko aka zo kama shi ko aka zo kashe shi ba zai iya tashi to haka in aka ce dan adam ba shi da alkhawfu wal raja to ya zama qurbatan lil halak ya zama karan bara na halaka da haka la budda min alkhawfi wal raja shi sa ayoyin da zamu karanta kuma suna nan tule a cikin alqur'ani da suke nuna ka ji tsoron azabar Allah kuma ka yi kwaɗayin rahamar Allah kuma so ake kada ɗaya ya faɗa kada tsoron ya fi kwaɗayin kada kwaɗayin ya fi tsoron kamar fukucin zuzu amma lokacin da mutum ya kusa mutuwa an fi so ya rinjayar da ɓangaren tsarai da kwaɗayin wato ka rinjayar da arraja alal hau shi sa za ka ga Allah madau yanzu ka koma Allah madaukakin sarki ce nabbi ibadi anni anal gafurur rahim kaga arraja wa anna azabi huwa al'azabul alim kaga al-khawf ka bawa bayina labari ka sanar da su ka shelanta musu anni ni Allah madaukakin sarki yake cewa anni anal gafurur rahim ni mai cikakken gafara ne kuma mai jin a hannu guda kuma wa anna azabi ka ba su labari azaba ta huwa al-azabul alim babu azaba mai radadi irin ta kaga an ciza an busa alkhawf wal raja an fahimta wali hada jama'a Allahu bainahum shi yasa Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin su fi gairi mawdhi'i a wurare daban-daban cikin alqur'ani ba a guri ɗaya ba a wurare daban-daban Allah ta'ala ya hada alkhawf wal raja fa qala azza wa sha'alu ubangiji mai girma da daukaka yace ulidu allazina za'amtum min duni ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا الله منوك كيسر كيشي قل قل ادعوا الذين زعمتم كشي ادعوا الذين زعمتم من دوني كراي وأنن كرياوا من دونه كما باين الله duk wa'inda kuke zato za su taimake ku su jawo muku amfani ko su taimake ku wajen janye muku wani bala'i ku kiraye su bala yamliku na kashfa durri ankum ba su iya mallakar yaye muku cuta wala ta hawila ko karkatar da cutar da ta same ku idan kuna cikin cutar kuna cikin kuncin ba su da ikon fitar da ku daga cikin kuncin idan kuma masifar ta karo za su kawo wajen ku ba su da ikon su kautar da kuka ta same ku ula'ikan lazina waɗannan su ne waɗannan da ya da'una suke kira ula'ikan lazina ya da'una waɗannan da suke su ne waɗannan da suke kira ya tabuna ila rabbihimul wasila su waɗanda suke kira din an ce su kira Allah sun kira wani Allah an ce su kirayi Allah maɗaukacin sarki sun kirayi wani Allah shi kuma ƙila wanda ake kira ɗin ko ya sani ko bai sani ba wanda ake kiran shi kuma ya tashi sai ya kira Allah to sai Allah maɗaukacin sarki ya buga wani misali an ce in kana da bukata ka neme ta wajen Allah in za ka roƙa roƙi Allah Abdullahi dan Abbas a cikin dogon hadisin nan na arba'una hadis da muke karanta na goma sha tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya gula inni uallimuka kalimat cikin kalmomin sai yace wa idza sa'alta fas'alillah tun yana yaro aka koya masa aqida ya saba da mayar da bukatunsa zuwa ga Allah wa idza ta'ant yace in zaka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimakon wajen Allah to sai zamanto kai in ka tashi neman taimakon maimakon ka nema wajen Allah sai ka nema wajen wani wanda yake taimako iri biyu akwai taimakon da ba mai iyawa sai Allah akwai taimakon da wani dan adam irin ka irin ka zai iya to wanda dan adam dan uwanka zai iya sai ka nemi ya taimaka wannan ba shi ake magana akai taimakon da ba mai iya shi sai Allah neman sa a wajen wani wanda ba Allah ba shi kuma ka fada layin shirka an fahimta to sai ya zamanto ka kirayi wanda shi kuma Allah yake kira an fahimta to sai Allah ta'ala yake cewa shi wanda kake kira shi kuma yana neman kamun kafa zuwa ga ubangijinsa kai tsaye ba tare da yayi biye-biye ba ayyuhum aqrabu da kai da ka kama wanda ya kama Allah da wanda ya kama Allah kai tsaye biduni wasila ayyuhum aqrabu wa ya kusa da Allah Na'am? Kun fahimci kiyasin? Ayyuhum aqrab shi wannan ya kama Allah. Duk abubuwan sun yi zai kira Allah, kai kuma ka ce a'a, kamar yadda kafiran Quraysha suka ce da suna bautawa gumaka sai aka ce ake aibata sai suka ce ma na abuduhu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa. Ku kuke ganin kamar bauta musu amma mu kamun kafa muke da su saboda su ne za su haɗa mu da Allah mu tsayin mu bai kai ba su ne a kusa da Allah kaga su sai su zama tsarin mu zuwa ga Allah su kuma suna da alaka da Allah ba tsari to shi wanda kake kira shi kuma da ya tashi sai ya kira Allah to kai kuma ba hana ka aka ka kira Allah ba ta wani karatu da muka yi satin da ya wuce a wani majalisi na wani wali dan nasu da ake ba da labarinsa ko ina jin duk sananne ne wai suna tafiya da almajirinsa saboda haka sai aka zo sai suka tadda teku kuma babu jirgin da za a haihu to sai shehu yake so zai yi karamu sai ya ce wa almajirinsa to kaga za mu taka ruwa mu tsallake tun da babu abin jirgin ruwa zan kira Allah kai kuma ka kira ni kaji ko ya ce to shikenan kawai shi shehu sai yake kiran Allah da aka sai suka taka ruwa suna tafiya a cikin ruwa shi almajirin wai sai sai shedan ya zo ta bayan sa sai ya zo yake cewa kai in banda shasha shaje kai shi ya kama Allah kai ka kama shi wannan ai shirka ne ma ya kama Allah kai ma maimakon ka kama Allah sai kuma ka kama shi kawai shi ma sai dai na kiran sunan wannan shehu sai yake kiran sunan Allah kawai ba eh kasa ba ya nufi shehu yana wayoyowa haka sai ga ya nufi sai ya sa hannu ya tsamo shi ya aka haka sai ce wallahi muna tafiya ne sai wani mutum ya zo ya ce mu wai shirka nake yi na kiran in dinga kiran sunan Allah sai ce ai ka kirinta ai kai mutunka bai kai kira Allah shi yasa nake ka kira shi matsayinsa ya kai kira Allah shi kuma matsayinsa iya inda matsayin ya ya kira malamin da haka ne ya azarbabi ya wuce ba tare da tsarin ba kaga sai ya limi to yanzu ka kalli da shi wannan almajirin da yake kiran sunan wannan shehin da shehin da yake kiran sunan Allah ayyuma aqrabu ina fata an gane to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba sannan su wajin da wa'annan masu neman tsari da kamun kafa zuwa ga Allah kai tsaye su ne waɗanda yardu na rahmatu suna ƙaunar rahmar Allah suna fatan samun rahmar Allah wa ya kafu na azabar ka gani ba sannan suna tsoron azabar Allah inna azabar rabbika lalle azabar ubangijinka kana ma'azura ta kasance a bar tsoro ce haka ai ba a yi wani dan mutum ya ji tsoron azabar Allah an fahimta to kaga abu biyu suka hada yarduna rahmatahu wa yakhafuna azab kaga sun hada al-khawf war raja wala awa dai sai ta wuce da wala za mu dinga karatu ba ku dinga ku dinga sarrafa insha Allah za mu tsaya dan mun ce awa ɗaya sai ku dauka shi dinga tafiya dai insha Allah sai mu tsaya kan gabar da san awata ko aro ba amma za mu tsaya a wannan ayar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai a kashi masu nada